الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta asabar don ce da gabatar da karatun wannan littafi na umdatul ahkam min kalam khairil anam wanda za mu tashi babun almasu alal khuffaini baban da zai bayani akan shafa akan kuffofi guda biyu kufi wasu takalma ne wanda ake tsaye ke da fata ake yin su wanda suke bakin idanun sawu to idan mutum ya yi arwalla ya sa su in zai sake wata arwalla ba sai ya cire su ba in ya kawo wajen kahuwa maimakon ma'ana ya cire ya wanke kahuwa a sai ya shafa a samansu haka duka abin da yake ɗaukan hukuncin kufi suka ce kamar irin su shek da sauransu duka waɗanda ko sule abin da ya kama da wannan an al-mughira bin shu'ba radiyallahu anhu daga mughira dan shu'ba da Allah ta tabbata a gare shi yace kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallama fi safarin na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a wani bulaguro fabala haka ne fa'ahawaitu fa'ahawaitu ya zo yana arwalla ya ce sai na yunkura li'an zi'a kuffaihi don in cire masa kuffofinsa kahin ya kai gare su ya wanke ko? faƙala sai manza Allah ya ce masa da'ahuma bar su ma'ana ƙyale waɗannan kufofin guda biyu fa'inni a da kaltuhuma ni na sa su ƙahiratai ne ƙafuwa na biyu suna masu tsarki sannan bayan ya yi arwallah ya sa su sannan yanzu babu buƙatan ya hudda su kawai in ya kawo wajen su sai ya shafa sama ko? famasaha alaihima sai ya shafa a kansu sannan in mutum ya sanya kufi bayan ya yi arwala cikakkiya in ya sake arwala bayan ya wanke huska da hannuwa ya shafi kai yanzu maimakon ya ɗebe su ya wanke ƙahuwa a'a kawai sai ya jiƙa hannuwan sai ya shafa a samansu sai ya shafa a nan ko wannan shine hukuncin mutumin da ya sa huffi matukar ba wanka ne ya waje ba a kan shi ba nan dole ya cire shi amma in dai dan karamin hadasi ne kamar bawali ko bayan gari in ya zo kawai sai dai ya shawa a kansu amma in wankan jaraba ne dole ya cire su ya yi ya wanka sai ya sai aka ya sa su عن هزيفة عن هزيفة بن اليمان daga huzaifa ɗan yamani radiyallahu anhu ma yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su su biyu ƙala ya ce kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallama na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama fi safarin a wani bulaguro babala sai manzo Allah ya yi bawali bayan ya yi bawali wata wadda'a ya zo yana alwala wa masayai arwalla wa masa ala kuffai sai ya shafa a kan kuffofinsa guda biyu muktasaran ko? muktasaran ma'ana yana mai takaitawa ko kuma muktasaran yana mai abin nan kamar ya rikin kukurci haka sai ya shafa kawai a kofin bayan ya arwala kenan a takaice dai abin da ake so a nuna mana shine muftasaran kai yana mai takaitawa akan shafa ba tare da ya wanke su na in ka sa kufi bayan ka yi arwalla cikakkiya in ka kawo wajen kafa kai shafa a kai in mutum mazaunin gida ne ba cikin bulaguro ne yake ba an ba shi ini ɗaya da dare ɗaya kenan kwana ɗaya mutum na da dama kufin nan su yi kwana ɗaya tare da shi yana shawa a kansu suka yi wannan kwana ɗaya ga wanda yake mazaunin gida ba a kan bulaguro ba sai mutum ya cire su a sake na arwalla ya wanke ƙahuwansu sai ya maida su wanda yake a kan bulaguro shi kuma yana da ini uku da dare uku ma'ana kwana uku yana da daman ya yi shawa a kansu tsawon kwana uku bayan kwana uku sun wuce sai ya cire su ya sake yin arwala sai ya sa su wannan shine hukuncin kofi da kuma abin da yake a maimakonsa su ne suka ce kamar jaurab abin da ya shahi sushet ko sule ko sawa'an wanda aka yi ne a bata ko wanda aka yi ne da kyalle ko abin da ya kama da wani an kawo a kai sai a yi shawa a sanarsa na ba ta fahimta wannan yana shiga cikin ma misali mutunan da yana da miki a jikin shi an sa bandeji an ɗarme ko abin da ya kama da wannan in ya kawo wajen nan sai ya shawa a saman bandeji yana hukunci ne wanda yake na gari wannan shine hukunci abin da ya shahi kofi sai babu fil mazi wa gairi babin da zai bayani akan sha'anin mazi da waninsa mazi shine ruwan da suke fito ma mutum a lokacin da ya shawa wata hanyar kallo wata hanyar wasa da mace an ali ibn abi talib daga ali dan abi talib radiyallahu anhu qala yadda Allah ta tabbata a gare shi yace kuntu rajulan madda'a yace ni mutum ne mai yawan mai yawan yin mazi yani mazi yana yawan zubo masa ya ce fasta hayaitu sai na ji kunya an as'ala rasulallahi sallallahu alaihi wasallama in tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hukunci lima ka nibnatihi minni saboda matsayin yarsa wajena saboda shirkin manzan Allah ne yana aure da yar manzan Allah Fatima radiyallahu anha yace saboda haka nake jin kunya in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hukuncin wannan yace fa amartul miqdad ibn al-aswad sai na umarci miqdad dan aswad fa sa'alahu sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai manzon Allah yace mishi yaghsilu zakarahu ya wanke al'aurarsa wa yatawadda'u sai ya alwallah hukuncin mutumin da mazi yake fito masa shine ya wanke al'aurarsa sai ya yi alwala ko kenan mai ake so a nuna mana idan mutum na da alwala sai ya mazi kenan alwala shi ta yi sai ya wanke al'aurar tasa sai ya sake alwala walil bukari alwayil bukari ya ce mashi iksili zakaraka ka wanke al'aurarka wata wadda aka yi alwala wali muslimin a ruwaya muslim ya ce tawadda ka yi arwalla wanda hafarshaka ka yayyafa ruwa ga ma'ana farajinka ko da na ya sake arwalla ya yayyafa ruwa ina ba ta an fahimta ko ya wanke ko ya yayyafa ruwa a takaice dai arwallar da sai ya sake ko an abbad ibn tamim daga abbad dan tamim an abdullahi ibn zaid daga abdullahi dan zaid ibn asim dan asim almazini radiyallahu anhu qala yace shukiya ila annabi sallallahu alaihi wa sallam an kawo شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل an kawo kukan wani mutum wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi mutumin nan damuwarsa shi ne yukhayyalu ilaihi ko da yaushe ma'ana ana ɗumaitar da shi ana kaman sa masa cewa annahu yajidu shay'a fi sala ma'ana yana kullum tunanin shi sai ana kamar nuna masa kamar ya yi wani abu cikin sallah yana cikin sallah sai shi ɗaya yawo da hankalin shi ko ya ce mishi ya yi iska ko kuma abin da ya kama da wani faƙala sai manzo Allah ya ce masa la yansarifu hatta yasma sautan aw yashda riha mutumin da aka jarrabe shi da irin wannan eh tunanin yanan kada ya juya ya bar sallar shi sai in ya ji sauti na iska in iskar ne aw rihan ko kuma ya ji warinsa to a lokacin nan ya tabbatar da ya yi iska amma in dai kamar dan wani bi mutum yana za sai ya ji kamar dai ya yi iska to in ba mutum ya ji sautin ba ko kuma warin kenan kai ya yanke sallar shi ya ci gaba da sallar shi shedan ne yake yawo da hankali an ummi qais an ummi qais binti mihsan al-asadiyya daga ummi qais al-ar mihsan asadiyya annaha atat bibin laha sahih ta zo da wani karamin danta lam ya akul ta'ama bai kai cin abinci ba ta zo da shi ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa ajlasahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya zamnar da shi yani fi hijrihi a cikin cinyarsa ya aza shi akan cinyarsa ko fa bala ala thawbihi sai yayi matufafin manzon Allah bawai fa da'a bima'in sai manzo Allah ya kira a kawo ruwa da aka kawo ruwa ba na dahahu ala tobi sai ya yi ruwan akan tufafinsa inda shi yaron ya masa bawari walam ya sulhu bai wanke shi ba ko yana in yaro na in jariri namiji wanda bai kai cin abinci ba ya yi mutum bawari sai ya yi ruwa suka ce in mace ce kuma sai ya wanke aka ce menene yake aka ce saboda mutane maza sun son ɗaukan 'ya'yan maza sau da yawa akan 'ya'ya mata in ya zamanto an ce in yama mutum bawali sai ya wanke to kaga akwai an ba mutum aiki kenan saboda yawan ɗaukan 'ya'ya maza da suke yi shi yasa sai aka ce to in namiji ne bai kai cin abinci ba sai ya yi ruwa ba sai ya wanke ita kuma mace saboda karancin yawan ɗaukarta sai aka ce ya wanke wasu ka ce a saboda shi tsarin ya mace yana da ma'ana zauri kuma yana da kauri yana da karni saboda haka sai aka ce a wanke ko عن عائشة أم المؤمنين لقى عائشة هو المؤمنين رضي الله عنها يتعلق تفتها قريتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسبيل للا النبي أنزو مسد وني جاريري فبال على صوبه سيما, بو... سيما تفاب من ذا الله بوجه فدعا بماء يكرا أكاوروا فأتبعه إياه sai ya bi wannan bawalin da ruwa ma'ana ya zuba ruwa a kai wani musulmi a ruwa ya musulmi fa'at ba'ahu baulahu ko ma'ana sai ya biyo da ruwan bawalin wannan yaron walam ya sulhu bai wanke ba wannan shine kamar yadda muka yi bayani baya al'anas bin malik radiyallahu anhu da anas dan malik yadda Allah ta tabbata a gare shi kala ya ce ja'a a arabiyyu wani ba ƙauye wani ba ƙauye ya zo fa bala fi ta'ifatil masjidi sai ya zo sai ya tsalala hitsari a wani bangare na masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya zo sai ya samu wani wuri cikin masallaci wani bangare sai ya hitsari shi ya tsaya yana hitsari fa zajarahu nasu sai mutane suka tsawace shi fanahahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya hana su cewa su bar tsawata shi su dale shi yayi ya gama falamma qada bawlahu da ya kare bawalinsa amara annabi sallallahu alaihi wasallama bi dhanubi min ma'i sai manzo Allah ya umarni a kawo salka ta ruwa wa uhuriqa alaihi sai aka kwarara ruwan nan akan tsarin ko wata ruwa sai aka ce sai manzo Allah ya ce inna ya ce masa irin waɗannan wuraren ba a gina su don wannan aiki don a zo a riƙa bawari a wuri ne na ibada sai ce Allah ka gafarta mini da Muhammadu amma banda waɗanda suka tsawace shi ka gani ko kenan idan wuri na da najasa ta bawali in aka zuba masa ruwa to ya tsarka ina ba ta amfani za ka iske wuri ne yana da bawali sai a zuba ruwa shi kenan ya tsarka ana abi hurairata radiyallahu anhu qala daga abi hurairah idan Allah tabbata gare shi ya ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من ذا الله ناتشيوا الفطرة خمس wasu ɗabi'o'i na sunna guda biyar ne na farkonsu alkitan kaciya kaciya sunna ce daga cikin sunnoni wanda ake son mutum ya zamanto yana da ita walistihdadu da takaba matar da mijinta ya mutu ta yi masa takaba zaman da za su yi sutura wata hudu da kwana goma ba tare da ta yi ado ba ta yi kwalliya sai ta gama waɗannan wata hudu da kwana goma ko ba tare da ma'ana ta yi magana a wuri ba wa kasu shari da rage gashin baki shi ma ne sunna ne وتقليم الأظفار da kuma yanke a kai shi ma na yana da cikin sunnoni wa natful ibti da tsige gashin hamata ko shi ma wannan yana daga cikin sunnoni da waɗannan sunnoni da waɗanda ake son a kula da su daga cikin sunnoni waɗanda ɗabi'u ne a cikin ɗabi'o'i wanda su kyawa wanda shi na ƙarshen babin ko in za mu dakata su wa anta lamu na indika sharar la'ila illa anta sai kun kawo fi ne salamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh